يحيطون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء نعم ليبلغ ماءه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأنصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبر مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل نعم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan anguwa ta bolari a cikin wannan gari na gombe bahaushe ya ce gombawa ɗiban fari akwai wani batangali a kusa ya ce to billiri riban biyu ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci gobe da ƙarfin Allah za mu ɗaura auren ‘ya'yayenmu a wannan masallaci ‘ya'yan shugaban ƙungiyar jama'a fi zalatul bidawa iqamatus sunna na jihar Gombe, injiniya Muhammad Salisu Gombe, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka.
Amin.
Shi yasa kuka ga shugaban ƙungiyar Izala na Najeriya baki daya, kuma shugaban haɗin kan ƙungiyoyin Ahlus Sunna na Afirka. Fadilatu Sheikh a Dr. Imam Abdullahi Balalau. da kansa ya zo ya zauna ya kasa ya tsare kwanan nan shugaba ya dawo daga ƙasa mai tsarki daga babban taron majalisar musulunci ta duniya gaba daya ta rabida wanda aka gabatar a headquarters duniya makka shugaba ya wakilci wannan kungiya da sauran kungiyoyin ahalin sunna na Afirka ta yamma a wannan babban taro kuma shi ne malami guda ɗaya da aka ba dama ya gabatar da jawabi a wannan taro a madadin duk wani ahalin sunna da yake Afirka ta yamma kuma da larabci aka yi jawabin in an ce da turanci za a yi ma za a yi kuma turancin ba wanda aka tsara da gatari ba to muna addu'a shugaba Allah ya saka masa da alkhairi mataimakin shugaban kungiyar izala na ƙasa na ɗaya dattijo mai albarka uba mai ba da tarbiyya Sheikh Usman Isa Taliyawa Gobe yana zaune kusa da shugaba ya kasa ya tsare. Babban daraktan agaji na ƙasa gaba daya an engineer by profession. Engineer Mustapha Imam City yau jar hula ya saka. jar hula ka ga ya sako a ranar to very dangerous za ka ga kowane ɗan agaji ya shiga taitayinsa duk da na fahimci jar hular ta yau akwai yar damuwa damuwa a ciki saboda shi ne yara suka kasa to amma dai ya zo ya kasa ya tsare akwai yan kala kato yan kala ƙato. Kullum ina maimaitawa, me yasa muke ce musu ‘yan ƙala ƙato? Sai nake gaya muku tambayar da wani ɗan ƙala ƙato ya mun. Ya ce, me yasa kuke kira mu ‘yan ƙala ƙato? Na ce, akwai dalili. Ya ce, menene dalili ne? na ce sallah asuba raka nawa kake yace raka biyu azhar fa yace hudu la'azar fa ya ce hudu magariba fa ya ce uku na ce isha fa ya ce hudu na ce to kawo min aya a ƙur'ani da ta ce a wa'annan raka'o'in da ka lissafa a waɗannan lokatai Na'am.
ya ce akwai ta Na'am.
na ce ta kwana gidan sauki karanto Mm.
sai ya karanto ayar alhamdulillahi fadirin samawati wal ardi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا
aha جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاثا ورباع
aha يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير na ce dan kala kato yayi kyau fassara ayar ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah na ce haka ne fadirin samawati wal ardi wanda ya kago halittar samai da ƙasa na ce haka ne ja'ilul mala'ikati rusula wanda ya sa mala'iku suka zama ‘yan aika suna kawo manzanni saƙo na ce haka ne ya ce mala'ikun nan masana akwai masu fifike biyu ya ce fifike biyu na ta sallah asuba kenan na ce to ci gaba sai wasu lasa akwai masu fifike uku uku to fifike uku uku na yace sallar magariba na ce ba shakka ta fito na ce ci gaba ya ce waru ba akwai masu fifike hurhudu ya ce to a zahar da la'asar da isha kenan na ce ai kuwa na fahimta na ce to amma ita ayar cewa ta fifike biyu ba ta ce sallah asuba ba wa ya fassara maka cewa fifike biyu na ana nufin sallah asuba ne ya ce malami na na ce wa ya fassara maka fifike uku magariba ya ce shi dai malam na ce wa ya faɗa maka fikafikan nan guda hudu a zahar da la'asar da isha ake nufi ya ce malamin mu na ce to shi yasa muka ce muku yan kala kato yanzu kai a da ka annabi ba zai yi fassara ba ta karba sai kama fassara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hadisai kace baka yadda da su ba sai aka samu wani katon malamin ka kawai da kayan kirdada ya maka fassara sai ka karbi tashi ga fassarar kala rasulullahi sai ka ki sai ka karbi ta kala nake to yadda aka yi ka zama ke da ɗan ƙala ƙato saboda ka kama fasarar annabi ka karɓi fasarar ƙato ƙala ƙato Allah ka raba mu da sharrin ƙala ƙato na ce in ƙala ƙato ina da tambaya guda ɗari da zan musu na ce kuma na yi alkawari ku shaida tambayoyin nan guda ɗari ban ce su ansa duka ba idan suka iya an samu tambaya kwara ɗaya tallintan a cikin tambayar guda ɗari ni ma ranar zan shiga ƙala ƙasa. Kuma na san yin zan shiga zan samu ‘yan rakiya. Akwai ‘yan rakiya ko babu? Duk wanda yana cikin ‘yan rakiya ya ce Allahu Akbar. To ku ‘yan ƙala ƙato ga hanya mai sauƙi da za ku samu jama'a. tambayoyi guda ɗari kuma ɗaya kaɗai za ku ansa ban ce ku ansa biyu ba na yi tambaya guda goma a garin jega haka da ana rama na su ranar asabar da ta wuce tambayar nan guda goma yan ƙara kato har yau sun gagara an ko kwana ɗaya Kofi. tambayoyin da aka maka guda goma ka gagara an ko kwana ɗaya wai sai kana magana makwaraita ne mun je gidan gwamnati da Allah ka kalli gwamnan da ke yin jawabi ka kalli Sheikh Balalo da shi da Sheikh Balalo waye fi kama da mai arziki a cikin su shugaba ma ka ɗebo da yawa ka kalli gwamnan ka kalle ni ni da shi waye fi kama da yazo maula kai aka ce ka yi so ofishin sakatare magana ta girma sosai ka kalli gwamnan ka kalli ana rama nasiru gwando wa ne kama da dama wani cikin sauna kira mani shashasha ka aika tambayoyin da aka gabatar maka me ya kai mu gidan gwamnati dan da ba za mu je ba waye zabe su ba ku an samu ba gwamnonin da shugaban kasa suwa suka zabe su kai dan kala kato kana zabe ne dan kala kato yana zabe a can yana zabe sai fara mana aya qur'ani da ya ga yadda ake zabe in kana zabe da gaske nuna mana aya qur'ani ta ce a dangwala ƙuri'a tun da da qur'ani kare yake aiki dan kala kato bai zabe shi kawai kala kato mai zabe to don me zaka dake gidan gwamnati me zai kai ka za mu zabe mutum gwamna ne ba za mu je mu masa wazi ba sannan ka saurari jawaban da aka gidan gwamnati da suka yi surutun banza gwamna da kansa ya ce ku sa wa duniya ta ga me ya kawo malaman nan da aka saka sai aka ji adaran ma Nasiru Gonduna kwararo ayoyi a gidan gwamnati shugaba na wa'azi yana taji gwamna yana zaune a gurin gwamna da kansa ya ce adaran ma Nasiru duk aljanun da ke gidan nan yau ka kore su ba aljanu kada ka kora ba har da yan kara gatu kamin wannan ranar kamin wannan ranar da kwana uku ko hudu shugaba sun je vila sun ga shugaban kasa tinubu sun je vila shugaba yana ciki shaita ne haya dingin yana ciki ko kariya nake da wasu malama da ba sai na kirga su ba yanzu nan wallahi ina zaune kamin na taso sai ga wani ya zo wajen shugaba yanzu nan kamin na taso sai ya ce dokta wane wanda yana cikin tawagar da kuka je gidan shugaban kasa ya ce duk sanda da ganka dan Allah na ma godiya da addu'a shi sai ya ji kamar ma bai san ka a rayuwar duniya ba sai a ranar yadda ka tasa shugaban kasa kana masa wa'azi kamar ɗanka ka sa gaba duk abin da 'yan Najeriya ke so su gaya wa shugaban kasa sun rasa yadda za su gaya masa kai ka kalli idanunsa gaba da gaba ka gaya mai ɗaya daga cikin waɗanda aka je da su taron sai shugaba ya ce in ka je ka gaya masa ba ni kadai na jaruntaka ba shi ma ya yi jaruntaka na yaba da jawaban da ya yi a taron shugaban da zai je ya ga shugaban ƙasa ya mai wa'azi shi da nan ya ja gwamnan jihar Niger dan kauye wacce zo kana magana sai sai sai faɗa yi kai su amma tambayoyi guda goma ka hasa ƙwara ɗaya mana mun ce ka zo a yi makamala ka gudu an je za a tutse ka amnesty international ta ce bata yadda ba kai nasu ne ba da ba a taɓa ka matasa suka ce ko ba za mu je ba sai sun je ka gudu kai jos wajen yan uwanka ko bai je ba wajen wa yan uwan shi kun gan shi ko ba kun gan shi ba tare da su sun yi jawabi ko ba su jawabi ba suka ce shi wannan namu ne kuma duk musulmai ba malamin da muka yarda da shi sai wannan kuma duk malaman musulmai ƙarya suke faɗa ga mai faɗin gaskiya kuma idan duk malaman musulunci irin wannan ne to da mun haɗe mun zama abu guda ɗaya kenan wakilin suwaye ba ku an samun ba wakilin suwaye ya tafi wajen suwa ɗan wanshi wai rana ta kama wata coci aka fito ana addu'ar kusuful kamari to da yake su ba yadda muke ake yi ba sai shi babban ya wuce gaba sauran suna bi shi a baya yana ba da waka suna ansawa yana danwa ya kama danwa don Allah ta sake shi danwa danwa danwa ya je wajen danwa to wannan ya sa babu da zaɓi sai dai ma'aika maka canin daga kan mimbar mun wuce bauchi jiya mun sake bada guda goma nawa kenan hanyoyi ya kasa an sako kwara daya matasa sun ce mun bi mun bi wallahi kwara daya gagar an sa نعم
yau za mu kara goma sun zama nawa in muka haɗu mu sake nausa goma sai mun kawo ɗari da yardar Allah madaukin sarki sai kowa ya gane wannan wakilin yan yan bazata ne نعم kullum na kan gaya musu kuma ka kalli fuskar sa da kyau da fuskar musulmai sai kama ko da fuskar yan uwa ka kalli fuskar shi da kyau da ka kalli fuskar sa kaga dan bazata ya zo a rushe musulunci ne Allah sarki kama kara ana ramma نعم tambaya ta talatin da ɗaya نعم kun san da mai wai suke da mutane ba za a aiki da hadisi ba ai hadisan suna cin karo da juna ne sai wannan hadisin ya ce kaza wannan hadisin ya karya ya za a ce magana annabi ga sahabi ya ruwaito annabi ya fi tsari daga tsaye a kusa da bola wasu mutane ga aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya yi fitsari daga tsaye ƙarya yake annabi ya yi fitsari daga tsaye ba to wa za mu gaskata sahabin za mu gaskata ko aisha ko sun ce duk hadisai ingantattu ne dan labarin tambaye ka qur'ani daga bakara zuwa nasi akwai ayat da ba ingantacciya ba صبر
kai da duka ingantacciya ce? idan da da irin wannan jahilcin naka da shi ake gane nasosi su yi karo da juna da qur'anin ma sai mu ce karo da juna yake inda da irin wannan jahilcin naka ake yi مم.
ka san hadisan ne me ka sani a kansu to bari mu zo qur'ani mai girma da ramba نعم ana ramba نعم Allah madaukin sarki ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان له فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين mu je gaba mu je gaba ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد aha فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أوليا mu je gaba mu je gaba musu su uku in su hudu ne sai a raba musu su hudu Allah ya ce amma da sharɗi idan ku mazan ba ku da ɗa ɗan wanda kuka haifa da ita wannan matar da za ta ci gado ko kuma ɗan ma da wata mata daban wacce kuka rabu da ita a baya ko ta mutu a baya amma dai kun bar yaron yana raye to idan ba wannan yaro a nan ne za a ba su ɗaya bisa hudu wa in kana lakum waladun amma idan kuna da ɗa sai Allah ya ce fa lahunna as-sumun mimma taraktu maimakon a kasa kashin hudu a basu kashi daya yanzu an samu abin da ake cewa hajabu naqalin a raman gado akwai abin da ake cewa hajabu naqalin akwai hajabu isqadin Yana.
yanzu nan gurin maimakon a basu daya bisa hudu to za a basu daya bisa takwas ne na dukiyar da aka bari sai Allah madaukin sarki ya ce min ba'di wasiyatin tusuna biha audain kuma bayan wasiya da kuka yi an cire wasiyar ko bashi da kuka bari an cire bashin to a lokacin ne za a raba a ɗauki ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas ɗin a basu kamar yadda su ma sai an cire wasiyar da suka yi ko an cire bashin da suka bayar to sai Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan amma idan aka samu mutum za a gaje shi gado irin na kalala me ake cewa gado na kalala shi ne mutum ya mutu bai bar asali ba bai bar reshe ba amma ya bar fikafikai me ake nufin bai bar asali ba bai bar iyaye ba Na'am.
me ake nufi bai bar reshe ba bai bar 'ya'ya ba na'am me ake nufi da ya bar fuka-fukai shine ya bar 'yan uwa maza da mata na'am
to duk wanda aka zo za a raba gadonsa bai bar iyaye ba bai bar 'ya'ya ba sai 'yan uwa wannan rabon gadon shi ake cewa rabon gado na kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun ko kuma mace ce ita ma za a raba gadonta gado irin na kalala shine aw imra'atun wa lahu akun aw uktun ko namijin ko macen sai ya zama da yana da ɗan uwa ko kuma yana da mai ‘yar uwa. To me za a raba?
فلكل واحد منهما السدس Sai Allah ya ce kowanne ɗaya daga cikinsu idan an zo raban gadon za a ba shi ɗaya bisa shida. Kenan idan aka zo raban gado na kalala, ‘yar uwa idan za a bata gado, me za a bata? Ɗaya bisa nawa? Bisa shida. Ɗan uwa idan za a ba shi gado, me za a ba shi? ɗaya bisa nawa bisa shida saboda babu iyaye sannan babu mai babu yaya ba sani ko kun gane wannan sakon da ayar ta isa نعم نعم to ana ramma je ka karshen suratul nisa'i akan boda yastaftunaka qul illahu yufiku fil kalala قل الله يفتيكم في الكلالة aha إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ya yi dan gari وهو يرثها إن لم يكن لها ولد aha فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك aha وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
to fursto fursto fursto fursto fursto Allah ya ce yastaftunaka suna maka fatawa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu Allahu yuftikum fil kalala Allah da kansa yanzu zai ansa muku fatawa a cikin lamarin gado na kalala menene gado na kalala shine muka ce mutum ya mutu bai bar iyaye ba bai bar bai ba bai bar yaya ba sai ya bar suwa sai ya bar yan uwa Allah ya ce to yanzu zai ansa mana fatawa idan an zo rabon gadon ya za a yi sai ce inimru'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa kuma bai da iyaye ba lokacin da za a rabon gado na kanada ba wa lahu uktu amma yana da ƴar uwa me za a bata fadaha فلها نصف ما ترك sai Allah ya ce a bata rabin dukiyar da aka bari ban gane ba ban gane ba a waccan aya wa in kana rajulun yurasu kalar ta aka ce a baya وإن كان رجل يورث كلالة لو امرأة وله أخ لو أخت فلكل واحد منهما السدس a waccan ayar Allah ya ce da ban gado na kalala ‘yar uwa za a bata ɗaya bisa shida ne a wannan ayar sai ce da ban gado na kalala ‘yar uwa za a bata ɗaya bisa biyu rabi za a bata can an ce a bata ɗaya bisa shida don an ce a bata nawa a bata rabi ɗaya bisa shida da rabi abu ɗaya ne ko daban-daban ne ta wata aya ta ce a bata one over six wannan aya ta ce a bata one over two idan an zo rabo na kalala kai dan kana kato kenan mun samu cin karo ne a qur'ani mai girma saboda haka qur'ani a tattara wa ba za a yi aiki da shi ba dan ayoyin qur'ani sun ci karo da juna kenan da irin waɗanda ƙiƙancin nata da za ka zo kana ɗauko hadisai wani hadisin ya ce kaza ga wani hadisin ya ci karo da shi idan da da wannan daƙiƙancin naka za a yi ga ƙur'ani mai girma ƙur'ani ma da ba za a aiki da shi ba domin akwai ayoyin da a zahirin su za ka ga sun ci karo da juna su ne waɗanda ƴan uwanka ƴan uwanka suke ja a coci suna cewa ƙur'ani akwai karo da juna suna karanta suna batar da mutane sai dai su sun ce da sunan addini su- suke yi kai kuma matsayaci ka shigo da sunan riga musulunci amma daga ganin idanun ka dan wansu ne kenan idan aka gaba musu hadisan da sunan suna cin karo da juna kan me za a dawo ba ku an samu ba an an gama za a ce to ƙur'anin ma mun gano shi ma ga ayoyi na cin karo da juna Ɗan ƙana ƙato idan ba za mu yi aiki da sunna ba ya za mu yi mororo wannan matsala tambaya na ta farko kenan muna bin ka bashi daga nan zuwa shekara hamsin ka ansa wannan tambayar eh ai ba ma ja musu hadisi dan kada kato bai da hadisi ba ana ramma ci gaba da aya
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد dakata dakata dakata dakata dakata dan gari dakata dan gari Allah ya ce fa in kanu akara min zalika idan ƴan wanda aka mutu aka bari suna da yawa to a tattara su gaba daya fa hum shuraka'u fi sulus sai a raba dukiyar kashi daya uku sai a dau kashi daya a basu a ce to wannan kashi daya a raba musu kashi daya za a dauka a raba musu in ji wa to amma wajen rabon ya za a yi rabon sai Allah ke fahim shuraka'u sun zama partners fi sulus a cikin sulus to mu je wacce aya ta karshe ita kuma ya tace ayi
فللذكر مثل حظ الأنثيين
fa in kanu ikwatan rijalan wani فإن karanta musu كانوا aya إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ a الأنثيين
wajen rabon gado na kalala in ji Allah madaukakin sarki a wannan aya sai ce fahum shuraka'u fi sulusi a wannan aya sai ce fa in kanu ikwatan rijalan wa nisa'an sai ce fa lizzakari mislu hazzil unsayi malamai suka ce nan da aka ce fahum shuraka'u za su tarayya a cikin sulusi to za a raba musu ne bi taswiya daidai wa daida da namiji da mace ba za a ba namiji rabon mata guda biyu ba in su goma ne an bar dubu bar dubu hamsin sai a ba kowa dubu biyar biyar su kawo rigar ta iska amma a wannan ayar sai ana ce fa in kanu ishwatan rijalan wani sa'an fa lizzakari mislu hazzil unsayni idan maza ne da mata namiji a bashi rabon mace guda biyu kenan idan dubu talatin aka mutu aka bari maza a ba su nawa dubu ishirin ishirin mata a ba su nawa dubu goma goma a waccan aya ta ce a raba daidai wannan aya ta ce a raba lizzakar misal hazir din saye ne akan raban gado da galala an zo baiwa yan uwa raban su to wanne za mu dauka mu yi aiki da shi dan kala kato za mu raba daidai wa daidai ne ko kuma za mu zan raba da zakar misal hazir din saye ne ga ayoyi guda biyu a cikin sura daya wannan a farkon surar ta ce a raba daidai wannan a wata karshen surar ta ce an zo rabawa a yi lizzakar misal hazir din saye ne dan kana kato bakin arne ka gaya mana cikin wayannan ayoyin da wace za mu aike shi za mu jefar da ita kenan sai mu ce ba za mu yi aiki da qur'ani ba saboda qur'ani yana cin karo da jura ya za ka yi ka warware wannan matsalar sai ka dawo ga sunna rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya suka yi sai suka ce ba cin karo tsakanin ayoyi wayannan yan uwa da ake magana a farkon wannan sura ana magana ne akan yan uwa li'ummai waccan yan uwa da ake magana a kansu a ƙarshen sura ana magana akan yan uwa shaƙiƙai wannan sai a applying ɗinta akan yan uwa li'ummai waccan a applying akan yan uwa shaƙiƙai ba cin karo da juna ƙur'ani ba shi ya zo ya faɗa ya ce wannan li'ummai ba ba ƙur'ani ne ya zo ya faɗa ya ce wannan shaƙiƙai ba a sunna aka samu sunna ta warware matsalar ba wanda ya ce masa ra'ayi ne abin suna wata matsala ta saboda haka wannan tambayoyin guda biyu ka an samu da su daga nan zuwa sanda za a hura kaho ana nan ba tambaya ta talatin da uku idan mutum zai mutu wa ke karɓar ran shi gaskiya kuka faɗa adaran ma ga aya Allahu ya tawaffal anfusa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah ya ce Allahu Allah ya tawaffal anfusa shi ke karɓar rayuka hina mauti ha yayin da za su mutu kenan idan mutum zai mutu wa ke karɓar ransa الله in jiwa الله
ana rama نعم
to ga kuma wata aya نعم hatta idza jaa ahadukum al-maut حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون a dakata dakata dakata ala rama dan tashi daga nan tukuda نعم dan tsallaka mana kul ya tawaffaku قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم نعم.
ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce kurka ga musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawaffakum malakul mauti in kun zo mutuwa mala'ikan mutuwa ne ke karba da ku allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi yayi wannan assignment din wata ayar ta cewa ke karba rai Allah
wannan ayar fa Ah, da Allah da mala'ikan mutuwa abu dai ne kira an samu cin karo da juna ana nan ba نعم jaka suratul nahl allazina tatawaffahumul mala'ikatu الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم aha ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Allah ce allazina waɗanda ta tawaffahumul mala'ikatu rundunar mala'iku ke zuwa ɗaukar ransu ɗayyibin su same su akan aƙida akan tauhidi akan sunna ba bid'a ba ƙala ƙato to yi mala'iku suka zo ya ƙulu da salamun alaikum sai sun yi musu sallama su ce assalamu alaikum ita ko wannan aya sai ta ce al mala'ikatu ba malaku ba not singular, but what? Plural. Al mala'ikatu mala'iku ne runduna ce ta mala'iku ke zuwa ɗaukar rai. To nan ba baki biyu ba ma aka yi, an yi baki nawa. To dan kare kato sai maka hujja da wanda mace Qur'ani ƙarya ne. Da zaka je kana ɗauko hadisai, wannan hadisin ya ce kaza. Jahili da kiki kada zo da malamai su karanta da shi. kai ko shigowa ba kai ba ba ne a maka ritaya eh wanda aka yi wa ritaya ai ya ba mata to amma ya malamai suka haɗa ayoyi a ga tambaya da aka ce rundunar mala'iku ke zuwa ɗaukar ran haka ne rundunar mala'iku ne ke zuwa wacce aya ta tabbata kuma ta tabbata ba ta tabbata. To a suka yaƙi, amma suna da kwamandan da ya jagorance su. Idan aka yi nasara, a wajen magana sai a ce kwamandan shi ya yi nasara. Shi za ke cewa General Murtala Muhammad shi ya kama Enugu lokacin da aka yi yaƙin basasa. Shi kada ya kama Enugu. shi da wa bataliyar sojoji ko to amma wa ya jagorance su shi sau da ka haka sai a ce waye nasara shi tun da shi ne jagora a da Allah da wancan mala'iku da yawa da wannan mala'ika guda daya ayoyin biyu sun haɗu ko ba su haɗu ba to sai aya ɗayar sai na ce wane ne ya karɓi nan Allah wa ya ba da umarni a karɓo nan wanda ya ba da umarni aka aikata aiki wa ya aikata aiki shi ya aikata a gwamnan gombe idan ya zo da jawabi sai ce mutanen gombe ku yaba da aikace aikace da ne a garin gombe babban titin da ya taso daga ina zuwa ina ni na yi shi gada da ta ni na yi ta ba shi ya yi ta ba da Allah gwamna ya taba shiga girela ya je tura bishiya da wata gina ko aikin bai je ba yana can ofis yana shan air condition to amma waye ba da umarni aka yi aikin da bai ba da umarnin ba za a yi kenan waye yi in yace shi yayi akwai wanda isa ya ja da shi to Allah kuma shi ya ba da umarnin akwai wanda isa ya ja da Allah ya ce ba Allah ne karbi nan ba kenan ayoyin guda uku duka sun haɗu ko ba su haɗu ba akwai cin karo da juna a tsakanin su babu cin karo da juna a tsakanin su duk inda ka samu hadisai sun ci karo da juna ba cin karo da juna ba ne ne ba ma da wasu warware maka matsalar sahabi ya ce ya ga annabi ya yi sallar rakatai fajar a masallaci ya karanta sura fatiha da sura aisha ta ce annabi ya yi sallar rakatai fajar a ciki ta ce fatiha ma ina ganin kamar da kare kai ta sai ya ce akwai cin karo a wayan nan a ba cin karo sai mace idan za ka yi in duk hadisan sun inganta sai mace idan za ka yi a cikin gida kai fatiha ba sai ka ja sura ba in za ka yi a masallaci kai me saboda kowa ya faɗi abin da ya gani kenan lamarin akwai yalwa a cikin shi annabi ya yi fitsari a tsaye a kusa da wata bola in an ce bola akwai na jasa a wurin ko babu wata kila ya tsuguna na jasa za ta taɓa rigar shi sai ya yi daga tsaye don ya tsaftace tufafin shi wancan sahabi ya gani ya ba da labari aisha kuma ta kai shi a cikin gida inda bai da matsala ya tsuguna sai ta bada labari akwai cin karo tsakanin hadisan sai mu ce idan inda za ka yi fitsari in za ka yi daga tsugune akwai najasa a wurin da za ta taba maka tufafi ka yi da yaya idan za ka yi a cikin gida inda babu wannan matsalar ka yi kaka to me ya cin karo a ciki kai dan ba zata ina bambanci ina matsalar take ɗan ƙala ƙato kai ɗan ƙala ƙato ga tambaya ta hudu kai ɗan ƙala ƙato ana nan ba je ga suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يوا والله بما تعملون خبير ana rabba tsallaka can gaba wallazi da ya tawafa da minkum ya zaro da azwajan wasiyatan li azwajikum يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
mu je gaba فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم Allah ya ce a wannan ayar idan mutum ya mutu ya bar mata za su zauna a gidan su yi idda wata hudu da kwana goma a waccan ayar Allah ya ce idan mutum ya mutu ya bar mata wasiya ce a bar matan su zauna a gidan shekara guda idda su nan wata hudu da kwana goma nan ba shekara guda kira sa mutu kada wani wani alkurani dan kala kato kai da kala kato ana rama da Allah ka ƙara nausa masa tambaya ta ta talatin da biyar je ka suratu nur azani yato azani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة aha ولا تأخذكم بهما رهبة في بالله واليوم الآخر to dakata da rama je ka cikin suratul nisa'i wallati atina al-fahishata min nisa'i واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم fa in shahidu فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
ayat da Allah ya fara karanta mana Allah ya ce mazinaci namiji da mazinaci ya mace in an kama musu abu su bulala nawa مئة جنة me ya ta jalla bulala dari ko ayat da ya karanta mana a suratul nisa'i Allah ya ce wallati yatina al-fahishata min nisa'ikum wayanda aka same su da zina a cikin matayenku fastashidu alaihin na arba'atan minkum ku samu shaidu guda hudu fa in shahidu idan shaidu guda hudu suka shaida ba mu na dari za ku musu ba fa amsikuhunna fil buyuti ku tsare su a cikin ɗakin su a hana su fita waje hatta ya tawaffahunna al mautu har sai sun mutu aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sama musu wata mafita wannan ta ce bulala ɗari wannan ta ce a tsare sai ayi me idan baka kawo suna don warware wannan matsalar ba wace aya ce ta kare ta wata cikin su bulala ɗari za a yi ha ko tsare su za a yi a ɗaki har sai su mutu dan ƙara ƙato tun da kace ba buƙatar wata sunna ba buƙatar komai da za a fasara ƙur'ani da shi zahirin ayar kawai za a kalla ya za mu yi wa'in ayoyin guda biyu Ore ma ba da haka, ana nan ma, نعم sake nausa masa ta shida, نعم ta talatin da shida. Je ka suratul muminun نعم sai ka nausa, ka je can dambe bakin boda. Allah ya ce fa iza na fi kafin suri, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون kai ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya ce fa iza na fi kafin suri. Idan aka yi busa cikin ƙaho, busa ta tashin alƙiyama. Masu laifi fala an saba bainahum yawma idin rana kuma babu dangantaka wane yayana ne wane babana ne wance uwata ce wane kanina ne wane kawuna ne wane baffana ne wace ya kumbo wace ya gwalgwal ba wannan ijala ba wannan wala ya ta sa'alu sannan ba za su rika tambayar juna ba wala wala yas'alu ba'dhum ba'dha ba za su sashin su ba zai rika tambayar sashi ba ba sa tambayar juna inji Allah a filin kiyama idan an yi busar kafa shi ba ya tambayi wannan babu wannan inji Allah a ina muka samu wannan ayar ana nan ba to je ka cikin suratul safati ushurul ladina zalamu wa azwajahum kai su ta jahannama احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله
Aha.
وأدوهم إلى صراط الجحيم mu je gaba وقفوهم إنهم مسؤولون sai Allah ya ce ما لكم لا تناصرون bal bal بل هم اليوم مستسلمون mu je mu je mu je mu je أقبل بعضهم على بعض يتساءلون can an ce wala yatasaalu nan kuma aka ce fa aqbala ba'dhum ila ba'd yatasaalu wata aya ta ce la yatasaalu wannan kuma aya ta ce yatasaalu kai dan kala kato sai ka ce an samu cin karo wannan aya ta ce ba sa tambayar juna wata aya ta ce suna tambayar me juna wannan ne abin da kiristoci ke ka- ke karanta wa mutane a coci contradiction in the holy quran the holy quran says la yatasaalun they cannot question one another why in another chapter he says wa hum yatasaalun they question one another which one is correct which one is wrong
haka za ka fasto yana buzurai da ido to shi ne abin da wannan ba zata yake wa hadisan annabi wannan hadisin ya ce kaza wannan ya ce kaza an samu cikar da jina yana fiki fiki da ido sai kace dan wuta
Allah ya ce wa akbala ba'dhum ala ba'd sakin su ya fuskanci sashi yadda sa'aluna suna tambayar juna can an ce la yadda sa'aluna ba sa tambayar juna dan kala ka ce which one is correct idan irin approach din ka na jahilai za a yi wa qur'ani irin wanda kake wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ana rama ka san dan kala kato matsiyaci taurin karfiya da shi tambaya da muka baza talatin da nawa dan kala kato kala shekaran jiya da jori dan kala kato yana cewa dan izala sun yaudare ku da yi magana wasu wa hada sunna ko kuna yin bid'a to ai bid'a nan Allah yana santa ya ma ya mata alqur'ani mai girma dan kala kato wai bid'a wai alqur'ani mai girma da kansa ya yaba bid'a ana ramma murgusa masa tambaya ta 37 yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa ataw rasula yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula yawa wa asaw ar-rasula law tasawi bihim al-ardu wa la yaktumuna laha haditha Allah ya ce yau mai zai a wannan rana ranar tashin alkiyama ya waddun lazina kafaru kafirai suna buri waɗanda suka kafirce wa asawun rasula tofa bayan sun kafirce kuma suka yi ne wa asawun rasula suka saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar za su rika yin buri لو تسوى بهم الأرض إنا ما قسا تحد يسو إنا ما أبين سو قسا أشيء يسو كما يدعى أكي ودبوبي الله يتي ولا يكتمون الله حديثا ba sa ɓoye wa Allah magana ba su wa Allah ƙarya ranar gaskiya da gaskiya keke da keke za su gaya wa Allah ba ƙarya a wannan ranar ba ne ba ƙarya a ina muka ga wannan a ƙur'ani mai girma a cikin wata sura suratul nisa'i to ana ran mata shi daga suratul nisa'i kai tsalle ka dirka ka shiga suratul an'ami wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adlaltum ibadi هؤلاء يمهم ضلوا السبيل Ah, ba nan ba da rama wannan kamar ka dan tsallaka ka shiga furqan. Sun ba lam takun fitnatuhum.
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Ci gaba ci gaba.
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Sai Allah madaukin sarki yana maganar kafirai da ta da sura dan tashin alkiyama. Allah ya ce sun ba lam takun fitnatuhum. Bayan Allah ya tambaye su akan waɗanda suke bauta ko ba bayan Allah. Allah ya ce jarabawar su a ranar ba ta zama ba fitinar su a ranar ba ta zama ba illa an kalu face sai suka ce tallahi rabbun wallahi rabbina ku saurara ku ci mun rantse da Allah ubangiji mu hada rantsuwa ma kunna mushrikin ba mu yi wa Allah shirka ba mushrikai ne ba da Allah sun kwanta da ƙarya ko ba su kwanta da ƙarya ba wata aya ta ce ba za su yi ƙarya ba ko wata aya kuma ta ce me ga ƙarya sun kwanta a Allah ya ce unzur ka ka kalla kaifa kazabu ala anfusihim نعم yadda suka yi ƙarya wa kawunansu وضل عنهم ما كانوا يفترون abin da suka kace suna kirkira kuma ya bace musu a wannan lokaci wata ayar an ce ba za su yi ƙarya ba wannan ayar an ce su yi kwantar ƙarya har da rantsuwa نعم
ke na samu cin karwa Qur'ani dan ka alƙatu kenan cin karwa aka samu a cikin alƙur'ani mai girma نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأن شئتم yawa وقدموا لأنفسكم aha واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah madaukin sarki ya ce nisa'ukum harsun lakum matayenku gonaki ne a gare ku fatu harsakum ku zai kira gonakin ku Allah shi ito duk ta yadda kuka ga dama sai Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani muhimmin abu domin kawunan ku sai Allah ya ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu gane za ku gaba da Allah wa bashirul mu'minin Allah madaukin sarki ya ce ka yi wa mummune bishara. Da Allah Allah ba tambaya ta gura za mu shi. Allah ya ce matan ku gonakin ku ne. Fatu har ka kuma an nashi itin. Gonaku ku zo mata ta inda duk kuka ga dama. Sai mutum ya sadu da matarsa ta dubura. Wannan ayar ta kare shi ko ba ta kare shi ba. Za ka rika su. Ha? Ya kare kato kenan kuna da ayar da ta ce a sadu da mata ta dubura. A ta cikin shi kuna ya kare kato. Tambayar kare kato nake yi. Ta ce fatu har ka ku an na shi ito. Ku zai kewa gonakin ku ta inda kuka ga dama. Kenan wannan ayar dole sai ka kawo sunnar annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam ta fassara maka wannan ayar in ba haka ba za ka fada cikin halaka kai dan ka halaka to mun samu nawa da tara نعم Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum نعم ku kaddamar da wani abu muhimmi domin amfani kawunan ku menene abin da za ka kaddamar da saboda ba bukatar hadisi kai dan ka halaka to me za ka kaddamar وقدموا لأنفسكم كقدمر da amfani me za a kaddamar dan kana kato
نعم mun samu talatin da nawa ترى ga ta cikin arba'in arafa je ka cikin suratu hud ku ce allahu akbar wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات yawa قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم full stop full stop full stop full stop alarafa kai ku ce allahu akbar dan kana kato ga tambaya ta cikin arba'in goma na yau daga nan har shekara hamsin muna jira ansa annabi nu jama'a ta sun ji labarin an yi bakin samari a gidansa ai suka taho da gaugawa don su kama wa'annan samari su je su yi luwadi da su Allah ya ce min kabli kabli kanu ya amalu da sayyi'at kamin su zo din nan sun kasance suna aikata mummuna abu shine luwadi saduwa da maza ta baya annabi nuna sai wata magana kana sai ce ya kaume ya ku mutane na haula ibanati ga ƴaƴana nan mata kunna da harun lakum sun suka fi tsarki a gare ku dan kala kafa yanzu kai a wajenka da aka zo ana neman samari a je a yi luwaɗi da su sai annabin Allah ya ce a'a a kyara samarin a ɗauki ƴaƴansa mata a je a yi luwaɗi da su shi fi ƙarfi abin da ayat take nufi kenan kai da tsala ka to fasara mana wannan ayar annabi yace ya qaumi haula ibadati hunna adharu lakum to me yake nufi sai na koma an fassara maka sai ka dawo gaba malamai da suka sha sunna a fassara maka mai annabi Allah yake nufi Allah ya kiyaye ba su yayansa mata Allah ya kiyaye Allah ya tsare abin da yake nufi ga ƴaƴa nan mata cikin al'ummar ku ku je ku aure su ya fi tsarki akan ku zama ƴan luwaɗi. Me yasa yake ƴaƴansa mata domin shi annabi ne, annabi kuma uba ne a cikin al'ummarsa, da yadda ya haifa da wacce bai haifa ba shi ubanta ne. Ka samu fasarar da aka yi fasara mana wannan ayar daga nassin ayar. Ba tare da ka nemi taimako daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fassara mata mun baka shekara 50 wayannan guda goma tilka asharatu tilka asharatun kamila
yau ba mun kara maka guda goma yanzu mun samu guda nawa a wa'azi na gaba ku jira mu ku ji sauran guda goma da zamu cika guda 50 da idan Allah dan kala kato sai mun ba tambaya guda 100 ɗaya kawai muke so ka ansa cikin tambayar guda 100 ran da ka ansa daya mu ba za mu faɗo a yi da mu danwa ya kama danwa don Allah ka dake shi wala wanda mu faɗo ba yi azu wala wannan balu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shadda tasbita da Allah zai musu sai wa ya kira wani illa atainahum ladunna ajran azima Aha.
wala hadainahum siraban mustaqima kitabuhu bis ختامه من wa fi zalika في ذلك يتنافس فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اه ai ba a tashi ba ba kun ce sai gari ya waye ba kun shirya sai gari ya waye duk wanda ya shirya sai gari ya waye ce Allahu akbar za mu yi ta murzawa mu ga kamin gari ya wayewa zai fara gudu akwai shugaban kungiya na ƙasa baki da yana nan zai hau wannan mimbari da yardar Allah a ci gaba da bugawa forward ever backward never assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah ta'ala wa'azina nan za a ci gaba bi iznillahi ta'ala